godiya da jinjina tabbata ga Allah subhanahu ta'ala yana da mutunci fara tabbata ga fiyayyen halitta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yau wannan rana ta asabar 27 ne ko ina ga wata Muharram 26 shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wadda ta daidai da sha daya ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida miladiya wannan masallaci mai tarin albarka masallacin alhaji abba tofa wanda margayi alhaji bashir muhammad tofa ya gina ya gina da sunan mahaifinsa allah ya kansa da rahama baki daya a yau muke gabatar da ko za a gabatar da karatu na ƙarshe cikin littafin kwamfutar akam wanda dan uwa malam yusuf jafar ya saba gabatarwa ke wuce gabatarwa a wannan masallaci a duk rana irin ce wato asabar ko shakka babu a da kuka ga an samu ci gaba da nasarori to akwai wasu abubuwa da suka biyo baya kafin abu gabatar da malamin da zai gabatar mana da wannan karatu wanda dama shi ya bude yana da kyau a nan ba da tarihi kaɗan na yadda wannan karatu ya rufe kamar yadda na sha faɗa duk karatuttukan da aka sa a masallacin nan ya biyo bayan wani umarni ne daga shi mai gida a cikinsa da rama wanda bayan rasuwarsa kuma abin aka ƙara buɗe shi kamar yadda na samu na a nan na ja sallar magariba na janyo ayoyi sai sun da shu'ara wato da alaihi da bani ibrahim zuwa ƙarshen wannan kisa bayan na yi da sallar da ya ce min wannan ayoyin da tauhidi suke magana a kai ya kamata ka yi wa mutane bayanin su ya ce amma kada ka ke kai haka ya fada sai ka je ka ƙara bincike ka zo kawo mutane bayani domin masallaci ba wajen a yi sallah ba ne kawai tafi dole sai ana karantar da al'umma a lokacin da ya mun wannan maganar daga baya bayan na je na dan kuma dan duba da tafai na dawo sai na kuma karanta wannan surori kuma da wannan ayoyi kai sai na tashi kuma ne bayani sai dai gwargwadon abin da zan iya bayan mun idan da sallah a daidai wannan filar sai ya riƙa mana sai ka kyauta da saka mana sai ba a daɗe ba sai na ce masa to za mu sa karatun alkur'ani a gaya masa cewa za mu sa karatun alkur'ani za mu fara karatun alkur'ani sai ce makaranta a za ka buɗe da hankali ne shi zan buɗe makaranta a saboda haka mun yi haka bayan magariba da ya fito sallar isha sai ce ka je ka fara kamar yadda na saboda kwanaki can alhamdulillah da wannan karatu da muke yi yau gashi har muna suratu suratul ahzab tun daga kula uku rubin nasu da muka fara to muna suratul ahzab muka sa jiran da arba muna to bayan ba a dade ba kuma Allah ya mata rasuwa karatun da muka fara sakawa shine wannan muka ji da jija musalli muka nemi dan uwa malam Yusuf cewa lalle ya zo ya saka littafi muka ji gida ko muka samu mai neman kyau ga sha zaune Alhaji Bashir dan yaro iya batun masallaci gina kwamiti muka sanar da shi cewa ga abin da za yi to alhamdulillah Allah saka musu da kai duk abin da muka zo da shi wallahi ba ma taba samun tangaro sai dai ce mana go ahead Allah saka musu da kai kullum muna tuntuba sanar da shi kuma daidai gwargwadon duk abin da za su iya bada gudunmuwa ba sa kasa a gwiwa saboda haka yau gashi an fara wannan karatu a 2002 haka ne ko 3 tuzawar su ne yau tuzawar su kwarai ba don ba bai daɗe da rasuwa ba ya rasu 2002 January 2022 kai awon 2022 ya haƙuri 22 da take ta zo mun kawai kaga malam sarkin malamai ya gana na biyu da shi baya saboda haka daga 2022 din nan zuwa yau kuma alhamdulillah shekara kamar uku gashi Allah ya kama ƙarshen wannan littafi na umar akam to bayan umar akam sai kuma aka saka riyadu salihin wanda marigayi mana abin labrari na'ibin daga bashir alfurkan da yake gabatar da shi kuma don laraba Allah ya masa rasuwa ko muna nan muna laraban wanda zai biyo ci gaban muna da insha Allah wannan littafi na riyadu salihin kuma shi ma wannan littafin da aka zo da shi a ƙarshe yau to ba wai tsayawa za a yi ba in Allah da za a dora wani littafi insha Allah ci gaba littafin kamar da na faɗa kwanaki wanda kuma zai saka mana littafi a gaba shine Dr. Abdullahi Usman Gadan Kaya mun kammala maganganu da shi kwarai da gaske kuma insha Allah an karinin zai zai fara ya ce bayan sallah babba dama zai fara to kuma insha Allah muna da tattaunawa in Allah ya daga ya sanar da littafin za a sanar kuma za a faɗi ranar da za a fara da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan a takaice shine mataki a dangane da yadda wannan kasuka suka faru kuma ga shi adin ci gaban da ake samu da kuma malami Yusuf Allah ya saka masa da kai kwarai ba a ce ka jure duk asabar koyaushe ka zo ruwa baya hana shi zuwa ni ne nake ce masa ma kai ana ruwa sai ana babu kai kuma ci gaba sanyi da zafi da sauransu duk dole wata rana ka ji an dan taso ta maka rai ko wata rana ka ji kaza amma duk da haka ba ka gani a fuska alhamdulillah Allah ta ka kowa da tsayi kafin ya bika mun magana ga shi wani ai kuma ban ai hakuri ban sani ba ko yawa to ai hakuri akwai mai girma sai amma kamar yadda na faɗa Alhaji Bashir dan yaro akwai Alhaji Muktar sabo ga shi a kusa da mu waɗannan mutane ne da waɗanda suke ba da gudunmuwa ga ambasada ban ga ambasada a ya kamata ya zauna kan kujera ya hakuri mai girma ambasada da ya zauna kan kujera akwai mutane da muka fara wannan littafin lokacin da aka ce za a fara wannan littafin sai ga shi an ba da gudunmuwa mai tsoka mutane suka dinga siyo da tattafan masu nakawa nan da tsarakan kamar alhaji hujari na san ya ba da kuɗi masu tarin yawa aka siyo wannan littattafai akwai ma cikin ɗalibai mata waɗanda suka ba da kuɗaɗe yawa aka siyo da tattafan aka raba za ku ga wani lokacin da aka zo aka raba kyauta abubuwan na manta mun yi littafin sifatin salatin nabi na Usaimi a wannan masallacin sannan kuma muka sa shari na manzumatul hadiya a wannan masallacin da bamu kammala shi ba wanda ni nayi wanda littafin shi ma a ranar kulli ne shi ko muke wannan karatu mun yi mana sifatin salat ko muna hadiya ta abin nan abin nan ibn abi dawud Allah ya saka mu dace Allah ya saka kowa da alkhairi bana yusuf yana gabatar da masu
yadda dai ka cinye mana lokaci ai da saura yau yau da ranar ne yau ranar ka kyau baka ai ka cinye lokaci a a gurguje insha Allah ta'ala ni abin da zan yi kawai zan gabatar da malami na domin katima duk wannan shimfiɗar da malam Habibu yayi ko shakka babu tsakani da Allah zan da suka same ni sai da na tuntubi malam cewa ga abin da suka zo da shi malam ya karfafe kuma ya zo bude littafin za a iya tunawa saboda haka a wani tsawon wani lokacin da shawarwarin sa shi da malam Ahmad Murtala za ku ji ku yi hakuri mu ɗaliban malam ba mu fiye faɗar wato lakabi wannan tashin din na ku na boko yawanci mu ladabin da suka ba mu gaskiya mun fi tafiya a wannan tarbiyyar kuma ne ake faɗa za ku iya faɗa ku amma mu je kan in aka ce malam muna tare a ɗalibansa idan mun yi karatu a ƙarƙashin malam Ahmad Murtala da malam Abdullahi Ismail to sai idan a junan mu ne sai mu ce wannan malam amma idan wanda yake karkashin karatu a karkashin malam abu dalil ne kawai da mun fi malam sun san wa ake ne mu kawai abin da muke faɗa ne saboda haka ga barista ta a zaune hakuri za ka yi malam yanzu zai tashi za ka dawo nan barista mahmud na sambu idan malam ya tashi za ka dawo a kan kujera yanzu zai tashi insha Allah a gurguje Ismail Allah ya saka masa da alkhairi da sai malamin namu malam Ahmad Murtala wanda za a ga cewa bai samu zuwa ba wani uzuri ne ya faɗo masa na wani na aure kuma ba a jihar nan ba yanzu haka yana yanzu muka kuma waya da shi bayan uzurin da ya bayar amma duk da haka yana tara insha Allah ta'ala bayan malam ya ce malam zai yi komai to daga nan ana tsara in malam ya bata littafin da za a yi idan har an mallake shi sati mai zuwa in yanzu shi kuma zai bude littafin insha Allah ta'ala to insha Allah zan gabatar da malam malam dan ya kara samu da wannan littafi mai albarka ya kuma yi mana nasiha ya fita littafin da za a gabatar insha Allah ta'ala malam fadlan shukran
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين صحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah muni Allah godiya da ya kawo mu wannan rana Allah ya kaddara ya ara mana kwanaki mun halarci lokacin da aka buɗe gashi kuma Allah ya ara mana gashi yau mun halarta duk da cewa waɗansu da yawa waɗanda aka yi da su ba sa nan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya albarka a rayuwarmu ya gafarta mana zunubanmu ya gafarta ya kuma sa ya sanya lada mai almi yawa da waɗanda suka zamanto su ne sababin wannan da wanda suka sahale wajen da wanda kuma suke kula da wajen Allah ya sa musu albarka a rayuwarsu Allah kuma ya kwakwaba musu ladansu malam yana cikin littafin kitabul jihadi babin da yake bayanin akan jihadi dan ya takaice san yadda malam yake sharhin sa ba saboda so muke mu kammala littafin a yau kuma ga hadisan suna da dan dama الحديث الرابع عشر حديثنا قوم شاهد عندما لا ينشي الله من رحمة أنا عبد الله بن عمر أنك قولك عبد الله بن عمر قال يشي أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل زال صلى الله عليه وسلم يا سن gasa gudun doki ma dummira wanda aka zamanto an ba su abinci sun ci sun koshi sun yi kiba sannan kuma aka yi musu abin da za su zamanto samu rama shine bummira wanda za su zamanto su rama ban san yadda ake kira da anan ba amma yawanci abin da yake faruwa doki idan ya zamanto ya ci ya koshi da yawa zai zamanto gudunsa zai ragu sai a yi wannan sai a yi kokarin ba shi rama irin shigen yadda masu farauta suke wa kare bari yin faɗa watakila ko waɗansu sun taɓa gani yadda ake wa kare an san kare za a ƙosar da shi sannan za a zo a yi mara zazzaga irin yadda ake ɗaga shi karfinsa ya koma kirji in ana son a mai da shi karan farauta sosai kenan bayan ya zamanto ya yi ƙwari wanda gudunsa zai dawo kirjinsa sannan gudunsa zai zamanto ya karu to al-khuyulul mudammara sune waɗanda ya zamanto akan ƙora su su rami ya zamanto bayan sun ci sun koshi dan kar ramar ta zamanto rama ce ta wahala rama ce da dalili aka yi wannan ramar dan gudun dokin ya karu fushinsa ya zamanto ya karu kuma zuciyar zamanto ta karu minal hafiya daga hafiya ila taniyatul wada zuwa taniyatul wada waɗannan wajeje ne guda biyu daga hafiya zuwa taniyatul wada mil biyar ne mil biyar ne nufatsira aka sa na mil biyar tsakanin waɗannan dawakin guda biyu hafiya kusa da masallaci saniyatul wada saniyatul wada shine hanyar shigowa hanyar hanyar da ake dawowa daga tabuka ba hanyar shigowa madina ta hanyar bangaren da, da misali da muke karanta bara albadru alaina min saniyatul wada min saniyatul wada asalin saniyatul wada idan mutane za su yi tafiya ne zuwa bangaren abin da ya tafi tabuk tabuk daga nan daga tabuk za su tafi har zuwa sham da waye sai a zo a yi ban kwana kamar wato waje ne da ake yin ban kwana ibn al-qayyim ya yi bayani sosai a cikin zadul ma'ad yace saniyatul wada hanyar tabuka take ba hanyar madina ba wanda shine ya janyo wato tattaunawar malamai akan wannan fala albadru alaina an faɗa manzon Allah ne lokacin da yake dawowa daga tabuk ba lokacin da ya shigo madina wala hal wannan bangaren sira ne to saboda haka eran eran mil biyar eran mil biyar wajira malam yubammar dawakin da su ko ba yi musu wato damtu bammar ba ba yi musu irin wannan ramar an kokarin a zazzage abincin da ya zamanto sun ci ba su kuma aka yi musu minas saniya daga saniyatul wada ila masjid bani zurai zuwa masallacin bani zurai shi kuma wannan mul ɗaya ne wani ba saboda gudun ba su iya jurar wannan gudun ba in ka ci ka koshi gudun ka zai zamanto ya ragu ko a cikin mutane ne amma idan ya zamanto kana da wannan tarbiyyar kamar ya zamanto ka zama irin yan Ethiopia ko waye shafal shafal da kai sai zamanto ba za iya kamo ka a cikin gudu ba to saboda haka su sai zamanto gudun su sai zamanto kaɗan ne qala ibn umar Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi yace wa kuntu fi man ajra ina daga cikin wanda suka yi musabaka ina daga cikin wanda suka yi musabaka qala sufyan sufyan yace min al hafiya ila saniyati al wada daga hafiya zuwa saniyati al wada khamsatu amyan mil biyar ne aw sitta ko shida abu sa kokonta masu aunawa min saniyati al wada ila masjid bani zuraik daga kuma saniyati al wada zuwa masallacin bani zuraik mi mil ne guda ɗaya yawanci waɗannan masallacin suna nan sai dai kawai yawanci abin da yake faruwa wanda zai raka ka ka gansu ya lokacin da muka yi karatu a madina yawanci a fili suke daga nan zaka yi tashi zaka je ka gaggansu amma yin faɗaɗar da madina ta yi sai zamanto waɗansu suna nan amma sun shige cikin wato cikin cikin gida cikin gidaje cikin faɗaɗawa ba rusa su ba galiban don kuma su bilal da yake kusa da harami ka je kusa da harami kai wajen hanyar babu salam yana nan amma daidai yanzu ya zama wajen ɗaukar hoto kawai saboda ba a yi ba a sallah a wajen amma ya shige har cikin tausiyar harami duk wanda ya je ya ga waɗannan suna nan ba wai ba sa nan bane to amma saboda faɗaɗar da madina ta yi sai zamanto ba a ganin su masjid bani zurai kuma wannan shine zai nuna maka wato girman madina saboda madina a da in ka ɗau masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan waɗanda suke Madina kusan ba cike iya wannan faɗin masallacin ba da ake da shi yanzu wannan kaga ya nuna maka cewa Madina ta faɗaɗa ta yi abin nan saboda duk waɗannan su bi'ru buda'a su waye suna tsakiyar masallaci da za a ce maka bi'ru bi'ru ha wanda Abu Talha ya bayar nan suna nan duk gaba ɗaya suna nan a cikin maka da za a dage maka da duma a rubuce wajen yana nan wajen irin su babul majidi in ka je suna nan an rubuta an ce nan rijiyar nan da maza Allah yake zuwa ya sha ruwa ga sanan ga sanan amma an shiga cikin fadawar harbi kaga ba za a ware a ce kawai bara a bar rijiya saboda mutane ba saboda amfanuwar da mutane za su yi yayiwa kuma da za a bari ko kawai za a koma yi a kai mutane sai ya zamanto ba za su bar mutane su yi sallah ba a kai wannan yana bayyana mana hukuncin musabaka musabakar da ba kuɗi kuka sa don ku yi caca ba musabakar ya zamanto a ce zo ku yi shugaba ya ce zo ku yi wannan musabakar wannan ya halatta ja'izi ne kuma wannan yana ɗaya daga me yasa ba na kawo shi a cikin babin jihadi saboda dawakin su kansu a horar da su horar da su domin dokin da bai saba jin kofato a bayansa ba yana da matsala ina ganin sarki yana kusa da ni zai iya karanta da dokin da bai saba jin kofato saboda gurgurdan jin kofato gurgurdan ƙara yin gabansa gwargwadon yadda wato ƙura ke buɗe mar ido ya saba kuma gudu a ciki in aka je yaƙi duk ƙurar da za ta buɗe shi zai ci gaba da shiga wannan zai zai zaman to ya shiga cikin wannan saboda haka tarbiyya ce da ake tarbiyyar dawakin a tarbiyyantar da su a yaƙi to kuma sannan shi kansa wanda yake hawa din an tarbiyyantar da shi saboda wani lokaci za ga akwai gugar juna ƙoƙarin ya ra'ayi sai ka wuce saboda doki wani lokaci da ya zamanto wani zai zo zai ƙara matsar wancan ko wani lokaci ka to wannan gwanin cewar da ra'ayi zai zamanto akwai babin musabaka musabaka na nan malam ibn qayyim yayi magana dogo a kansa a cikin littafin al-furusiya wanda muna saurin mu gama littafin kaga ba zai yi mai dogon bayani duk da musabaka a abin da ya zamanto kuma ba akwai musabaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda yace wala tanafasu kada ku yi munafasa to daga cikin irin munafasar har shine irin abin da ake wa yara ka sa ƴaƴanka ya zamanto wannan yi na ɗaya wannan na biyu to duk gaba ɗaya ka sa su sun ce na ɗaya daga cikin abin da yake kashe ma'anawiyar yaro saboda wani yaron a lokacin musabaka sa bane sai ya je makaranta ta gaba zai fara idan ya zamanto ka dakusar da shi zai zamanto ka kashe masa ma'anawiya sai yaron ya zamanto yana ganin cewa ka fi fifita waɗannan kayi kaza kayi kaza za ka iya sa su a wani abu wanda zai zamanto ba irin wannan wanda zai zamanto kwakwalwa ba ce zai iya zamanto a wani abu ne da za a yi aiki duk wanda ya zamanto ya yi aiki kaza aikin da ake iya gani a kimanta shi za ka iya sa su amma aikin da ya zamanto tana iya kwakwalwar ce za ta yi amfani ko kuma baiwa ce da Allah ya ba waɗansu aka ce karka sa su musabaka a ciki ibn qayyim ya yi bayani dogo a cikin babun furusiya amma wannan malam ya kawo shi ne a babun jihadi kuma hikimar wannan saboda musan dawaki cewa ana yi musu haka domin su zamanto a shirya su zuwa yaƙi alhadith al-khamis ashar mala Allah ya marra ma yake hadisi na goma sha biyar ana abdullahi ibn umar an karbo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya kare da a gare su kala yace uristu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawma uhud an bijirar da ni manufa an gabato da ni an gabatar da ni an nuna ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da za a tafi yakin Uhud wa ana ibn arba'a ashara shekaru ya a lokacin ina dan shekara goma sha hudu lai dan Umar lokacin shekararsa goma sha hudu falan yujizni to be zamanto an sa ni ba manufa ban zamanto ban ci jarraba ba sai aka mai da shekara ta goma sha hudu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai lamunce bai amince a shigar da ni cikin wanda za su je yaki yaki ba wa uristu alayhi yawmal khandaqi a lokacin da aka zo za a je yakin khandaq shekara ta shida kenan lokacin sai ya zamanto sai aka ƙara gabato da ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam oh da an yi shekara ta nawa kenan shekara ta uku o shekara ta uku khandaq kuma shekara ta shida aga an samu ranar lokaci a tsakani sai zamanto fa a jazin wa na ibn khamsa ashrata sai zamanto ina dan shekara goma sha biyar fa a jazin sai zamanto sai ya wato yadda da shiga ciki wannan shekara goma sha da kandas mun san shekara ta shida aka yi wannan kuma uhud mun san shekara ta uku aka yi aka yi shekara goma sha biyar wannan yana daga cikin sabanin lissafin malamai shi yasa wani lokaci za ga ibnu ibn ishaq a cikin sira zai ce maka shekara kaza aka yi kaza wannan shekara kaza aka yi kaza wata na iya wannan a gabar cewa bai gama ya hau shekara goma sha hudu kenan wannan kuma yana dab da hawa shekara goma sha shida ya zamanto haka idan ka kirga za ga cewa wannan shekara biyu ne ban san ko an fahimci lissafin da nake nufi ba yawwa idan kai za ga cewa ba shekara ɗaya ba ne shekara biyu ne ba yan watanni sai sai ya zamanto a jazin wani ba ya yana ɗan shekara goma sha biyar a nan manufa shekara goma sha biyar din yana dab da fita shekara goma sha shida zai shiga bai fi yan kwanaki ko watanni ba amma tunda ana lissafin ne keke da keke sai zaman to ya lissafin tunda ba zai je cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ba cika ba kawai kwana uku ne ragu a ba zai faɗa ba sai faɗi daidai waɗannan shekarun to shekara goma sha biyar wannan yake nuna cewa ɗan shekara goma sha biyar idan ya zamanto lokutan da ake wajabta jihadi guda uku jihadi yake wajabta guda uku ɗin nan ɗan shekara guda sha biyar jihadi ya wajaba a kansa lokacin da na farko lokacin da ya zamanto ga abokan gaba an yi gaba da gaba da su kazan ya jihadi ya zama wajibi a kanka babu gudu mutum ya gudu ya yi wata walli yau mafi daga cikin jitani gustab almobe fati da kuma abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani a cikin suratul amfani na biyu idan ya zamanto abokan gaba sun shigo gari ba za mu gudu ba idan mu gaba da gaba da su ko mu ko su na biyu kenan sannan na uku idan ya zamanto shugaba ya ce wane da wane da wane su fito yaki to dole ya waje ba akan ka an ambaci sunan ka to ya waje ba akan ka waɗannan lokuta guda uku suna daga ciki ɗan shekara goma sha biyar in an ce mar ya fito ya zama wajibi ɗan shekara goma sha hudu in an ce mar ya fito zai iya bada uzuri saboda ya iya yankewa kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suka auna suke cewa alƙalami na hawa shekara goma sha hudu ko shekara ko abin da ya zamanto da ragowar kuma alamomi shekara goma sha hudu yaro ya zama baligi ya zamanto mai hankali za iya ba shugabanci zai iya zamantowa gwamna zai iya zamantowa ciyaman zai iya zamantowa duk gaba ɗaya babu bambanci abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaga attabi ibn usid ai kaga bai kai sha hudu din ba ya zamanto bayan an buɗe makka sai aka ce shine gwamnan makka amma kai wani irin tarbiyya kai wa ɗanka annabi zamanto ya haka ba wai ya'yan yaran ne ba za su iya ba tarbiyyar ce ba a yi tarbiyyar ta kamata ba amma kai wa yaro tarbiyyar haka din yana sha hudun nan zai Muhammad ibn Aslam wanda ya bude India gaba daya shi lokacin bai kai shekara goma sha uku ba yayi komanda ya je shi ya jagoranta kuma shi ya bude dan shi har ya bar duniya bai kai shekara 20 da wani abu amma shi ya bude India duk wannan ladayin India musulmi din nan miliyoyin nan da kake ji na kuma na in an ce India kuma ana nufin India Pakistan Bangladesh da duk kewayen nan duk na kuma yawwa saboda haka a yi wa yara tarbiyyar su san kansu ba yi wa yara tarbiyyar zama a falo ba zaman to yan falo yawa a rage to saboda haka yan shekara goma sha biyar zai iya rike duk abin da zai zaman to ya rike akwai alkalai da yawa yan shekara goma sha biyar ya su ibn muawiya lokacin da aka nada shi ma shi ma haka shekara goma sha biyar dan lokacin da aka shi dan tsir aka aka tambaye su wannan dan yaron ko ba shi kuma sai ba da ansa yace eh eh shekaru na sun fi shekarun attab lokacin da aka nada shi gwamnan makka shekaru na sun fi shekarun wani dan ya ba su ansa kuma kana magana alƙalanci dole kai magana iyasi bin muawiya to wannan shi ne shekara goma sha biyar kaga muhimmancin sa dan ka sani cewa yaki ya hau ya wajaba akan ka kuma dai in fadakar anan shi mu a musulunci ba idan abokin gaba ya shigo gari babu gudu Allah ya kiyaye yan ta'adda suka shigo gari ba gudu kuma idan haka yi haka so daya ba za su ƙara dawowa ba wannan ita ce ka'idar amma in an gudu za su dawo kuma idan an gudu an fi kisa yawanci wanda ya bada baya an fi kashe su amma waɗanda suka yi gaba da gaba ko kai ne yanzu misali ka shiga ɗaki ko kuruma ke ta ɗau hanya na ta gudu sai ka ji daɗi amma kai yo kanka kai yo kanka ko da da gora a hannunka sai ka ji wani abu hanya kuwa ba wani abu a cikin wannan abu wannan ita ce ka'idar shi yasa waɗannan hanyoyi waɗannan abubuwan guda uku in an shigo ba gudu sai dai abin da zai faru saboda dama yaki ana yakar kafare ne ana yakan bugat wanda suka zamanto sun yi fito na fito sannan kuma ana yakan waɗanda suka zamanto wato suka farwa musulmi suka zamanto sun yi wato suna neman su hargitsa abin nan sun za a yaƙe su inda kuma ya kar munafikai da waye waɗannan su kuma ta wani salo da ma wanda malam na tabbatar ya bayani a farkon babun jihad saboda haka sai mu san cewa yara daga shekara goma sha biyar jihadi ya hau kansu idan ya zamanto wannan dalilan sun zamanto sun tabbata sai zamanto wajibi ne a kansu malam Allah ya marra ma yake alhadisu sadisu ashar hadisi na goma sha shida wa anhu daga dai Abdullahi dan Umar رضي الله عنهما الله يكاري دا غريس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم وقسم في النفل يا ربان غنيمة للفرس سهمين doki wanda ya zamanto doki sai a bashi kaso biyu walin rajuli sahman shi kuma mutum sai a bashi kaso daya doki sai a bashi kaso biyu mutum kuma sai a bashi kaso ne da akwai tattaunawar malamai shin suna nufin wanda yake da doki ne da shi da dokinsa kaso biyu sannan wanda ba shi da doki a bashi kaso ɗaya abin da ake nufi kenan amma dai akwai nusus da suka zo daga Abdullahi dan Umar din wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada salasati ashum wato kaso uku lil farisi sahman lil farasi sahmani wan ba lil farisi din ba farisi shine kamar mayakin da yake kai ya zamanto doki aka bashi biyu mutum aka bashi daya me yasa zai zamanto a ba doki biyu sannan ba mutum daya idan ya zamanto wanda yake da doki wanda yake da doki kula da doki har ya zamanto a kai lokacin da za a yi yaki ba daidai yake da abin da mutum zai ci ba idan kuma ya zamanto ka da kusan da mutane daga ajiye doki saboda wahalar ajiye wannan dokin da abin da zai ci to kaga kenan mutane za su fita yaki ba doki fita yaƙi kuma ba doki cin galaba a kanku abu ne mai sauki dan baka buƙatar komai kawai sai ka sa doki ya bangaje mutane amma idan idan doki ya zo ya kanku aka bangaje ku to shikenan shi yasa in ana maganar yaƙin badar sai a ce maka abin da ya sa ma cin nasarar musulmi ya zama abun ban mamaki ba doki ba ratsumi sai ko guda ɗaya nan sannan guda biyu nan shikenan aka je kuma aka ci nasara akan Qurayshawa da suka zo da doki wajen guda dubu ɗaya sai zama to abun ya bada mamaki amma haka ba amma ba in da haka ba ba dan haka ba abun mamaki saboda haka ajiyar doki da zaka yi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisin ajiye doki da zaka yi tare da shi alheri alkhailu maqulun fi nawasi alkhair ko haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato wannan kofatan nasu alkhairi ne yake tsaure da su kuma za ga cewa a ɗaya hadisin da yake ila yanzu kiyama za ga idan ka duba Pakistan idan ka duba waɗansu garuruwa har yanzu dokin suka yi ta yi doki alfadari jaki duk da dai jakuna mun cinye nan an sayarwa in China an sayarwa in China to waɗannan abubuwan wato sai mutum ya kula kan cewa dalilin da yasa akar mutum shi ya raya ba mai doki biyu saboda hidimar da yake hidima ce guda biyu wani mai dokin zai iya zaman cewa bai ci ba ya ba doki ya ci ko a irin yanzu da dokin ba fita yaki zai yi ba za a ga cewa kokarin sa dokin sa ya ci ko da shi bai ci ba to kaji an ce mun kware ko yawa walil rajuli sahman shi kuma sai ya zamanto yana da kaso ɗaya san idan an zo ganima waɗannan abubuwan to kaga mutum zai zamanto idan an bashi kaso din ne ya kokarin ya mallaki doki da ya mallaki doki dan shi ma kasansa ya zamanto ya karu duk da ba ana yin jihadi san wannan bane amma dai yayin da ya zamanto akwai dawaki cin nasara da kuma tafiya nesa ya zamanto da sauki kaga mai doki za su tafiya mai nisa sabanin waɗanda suke ƙasa sannan masu doki za su zamanto za su yi wa musulmi ka abinda waɗancan ba za su yi ba domin da ba dan dawaki ba a yakin Uhud Khalid ibn Walid ba zai iya cin nasara akan musulmi ba da ce a ƙasa za su je kafin su kewayo wannan dutsen inda kewayen da aka yi malamin mu yana gaya mana yaskiran da ya je da mu malimul Madina yana gaya mana kusan kamar kilomita bakwai za ka ce suka ci suna gudu kafin su yi wa musulmi ƙawanya kafin su yi musulmi kawanya saboda nisan wannan daga jabal ainihin sai da suka kewayo ta bangaren uhud yace su sun gwada a mota a mota su suka je da suka auna suka sa abin nan din suka auna kilomita bakwai abdul fattah alqari Allah ya ji kansa da rahama da shi da malam umar falla da su suka je suka yi mana wannan bayani suka ce kilomita bakwai lissafin da suka yi wannan gudun da Khalid yi to kagan ba da doki ba za ka iya wannan da ba a ci wannan nasarar ba to saboda haka tunda ko za a iya cin nasara akan musulmi da wannan to ya kamata musulmi ya zama to sun mallaki abin da za su ci nasara a kai wannan wannan babu ganima ke o ganima na zama malam yayi okay yanzu ya fara zuwa abin nan hadithu sabi aikar hadisi na goma sha bakwai wa anhu daga dai Abdullahi dan Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana yunaffilu ba'd man yab'atu fi fi saraya ya kasance yana bada ganima ga waɗanda والنفل شيني يسألونك عن الأنفال با كل أنفال الله والرسول شيني النفل ذاك تي غنيمة ذاك يفسر هذا أبو الناس هنا با ودن دي تورا سو سرية سرية إذا واتو سرية با رندنر ياكي با واتو ودن سي أنساتي هكا أي جنة كو كو ‘yan sati su ne waɗanda zaman to ba manufa ba a ciki ba za su iya fita daga ciki su je su kai wani farmaki su je su dawo wani gari na kusa kusa har idan ana tafiya za a tafi yaki akwai uwar wato wato rundunar gaba daya wannan rundunar kuma za a iya zaba waɗansu a ce ku je ku yi ku je ku yi yaki ku je ku yaƙo bangare kaza saboda kar mu ba da baya su zo su far mana to sai zaman to ana tafiya ana kaiwa ana tafiya ana kaiwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan sannan sariya tana daukan ma'anar yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai je ba ya tura waɗansu na ba dan bayyanta duk guda biyun kuma yana faruwa duk guda biyun yana faruwa muke karanta ya kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yakin da zai ce zai ce gashi mutum kaza ku je ku yi abu kaza ku je ku dawo saboda ne saboda Allah kalli a samu amincin wannan wajen idan ya zamanto an aminta wannan wajen ya zamanto amintacce to za ku iya ci gaba wani lokaci kuma a yi sulhu da waɗansu waɗansu kuma da ake tunanin ɗan taurin kai ne sai a yi maganin su na ba ta an fahimta waɗannan sarayen wanda ba tare da manzon Allah suka tafi ba waɗansu ne aka zaba aka ce ku tafi ku je ku yi ku yaƙi ku kai farmaki wajen waɗansu bangaren mutane to shine Abdullahi dan Umar yake cewa yana tura waɗannan wato rundunar wanda za su kai farmaki li anfusihim yana ya zamanto kuma yana ba su ganima li anfusihim khassatan mun san cewa Allah ya riga ya raba qul anfal lillahi war rasuli ko asi za ta bayyana kuma to kuma malamu Allah maganin tumi shi in fa'ala lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wannan guda kaso biyar din da ubangiji yayi magana cewa kowanne yana da kashi biyar biyar biyar a cikin waɗannan abubuwan to waɗannan nafil da ake bayarwa wannan shi shugaba ne yake da wato wato damar yankewa akwai tattauna misali malamai idan an tura ku a ka'ida za a raba ne a matsayin ganima to amma kuma akan raba a matsayin nafil nafil din kuma shi yana kan shugaba ne misali mu a malikiyance mu muna bin a malikiya haka ne a shafi'iyya wani lokaci kamar abin da yake jikin mutum wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man katala katilan lahu alaihi bayyina falahu salabu idan ya zamanto ka kashe mutum ya zamanto kana da dalili akan cewa kai kai kisa to komai naka kana da shi karon za tafi yaki za tafi yaki da ado ake tafiya da gwalagwalanka da waye ɗinka da waɗannan abubuwan dan ka tsorata mutane a idan ka tafi ya zamanto a yar basula ai kaga za a ce wannan ai za a iya ganin abin nan daman ka amma ka yi shiga ka yi da nuna cewa kai fa ba na wasa bane saboda a da can shugabanni da manya da masu wadata sun fi jarin daga kun bai jarin mai gani amma idan ya zamanto a ya galgala aka a ganka kai wannan ai sai a sai a iya ganin cewa damar ka to wannan shigar da ake da adan da ake idan ka kashe mutum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qatala qatilan in ka kashe mutum falahu salabu kayansa dokinsa da abin da ya daura na wato siddinsa siddin da zai zamanto ya hau da waye na alfahari kan kudi ne a wannan lokacin kudi ne sosai ai ko yanzu siddi kudi ne har yanzu siddi kuɗi ne da ko wani siddin aka ce maka in aka ce ka bada miliyan biyar a guje zaka bayar kana ce Allah ya saka da alheri a in ba ku sani ba ku tambaya ma sani ba ku tambaya waɗansu kayan kuwa da kaga ana sawa ko kuma kayan da ake wa doki ado kuɗin da za a gaya maka cewa an kashe akan wannan ba kaɗan bane to idan aka ce maka idan ka kashe wani duk wannan naka ne manzala sallallahu alaihi wasallam yana faɗa to asariya shugaba zai iya ce maka wanda ya zamanto ya yi kisa wannan nasa ne da imamu shafi yana ganin cewa kawai idan mutum ya kashe wani kawai wannan kalabuhu mun faɗi abin da ya zamanto ya mallaka da zobansa na zinariya da takobinsa kasan kuma takobi darajar takobi ya fi darajar wato bindiga a wannan lokacin bindigar ma ba yake ta wasa ba revolver babba wadda za ta zama tumi tsada wadda misali take nuna ja idan za ta kafin ta harbi sun fi wannan saboda takobin wani takobin wani a cikin za ga ko a cikin sabbai ne ana da ko zulfikar da za a magana na sayyidina ali ko na waɗansu abubuwan tsadan su darajar su ba kaɗan bace haka garkuwar wani idan ya zamanto shugaba ne ko waye kuɗi ne to sai aka ce maka naka ne za ka ce maka na kai to kaga za ka ƙara zayyawa ka ce sai kaga bayan sa sai kaga bayan wannan abu kuma dalilin da yasa za ku kuna karanta yakin Uhud yakin Badar lokacin da aka cewa ya kashe abin Abu Jahal aka samu nai bai ba suka ta sabu lafi masu wannan ce su ne wannan ce ne a ce ina dalili saboda wannan abin za a iya ba su gaba ɗaya abin da suka mallaka to wannan shugaba zai iya cewa gashi idan kun je kun yaƙi ga abin da ya zamanto naku to sai su tafi sai su yi yakin dan zai zama to sun mallaka ba dan wannan suka dawo ba yakin dan Allah suka tafi sun hadisi na gaba zai zo amma dai kuma mutum ya dawo da ganima ya dawo da abubuwa guda biyu ihda al-husna yayi ke ko ya zama to mutum ya ci nasara ya dawo tare kuma da wannan dawowar su sannan wani lokaci kuma za a zo bayan ganima da za a raba muku an lillahi kuma su kaga manzon Allah yana da shi Allah yana da shi ko to sai a cikin wannan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baku kamar yadda ɗaya daga cikin hadisi Abdullahi dan Umar ne yake cewa akwai lokacin da suka je yaki sai ya ba su kowanne sai da ya ba su doki goma sha ɗai ɗai ɗai ɗai banda kuma ganimar wadda take zo ƙari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu sariya suka dawo kuma ya babba su waɗannan abubuwan to wannan shine naffala din li anfusihim khassa siwa siwa kasmi ammatil jaish ammatil jaish shine da ba su ganima ka gane ɗaya bisa biyar din nan sai a ce araba araba duk abin da aka samu a garin sai araba wannan ɗaya bisa biyar kenan to bayan nan kuma za Allah sai ya ƙara dai ma akwai ma tattaunawar malamai shin daga ɗaya bisa biyar din nan ne ɗaya kuma sahudin nan aka ɗauka aka ƙara musu ko kuma a cikin na Allah da na manzansa ne aka ƙara musu wannan tattauna shi ta malamai a babu fiqh wannan ya sai mutum ya zama to ya yi to amma dai akan iya yi wa mutum ƙari bayan ga waɗannan sai manzon Allah kuma yi waɗansu ƙari a cikin wato babun jihadi kuma ya danganta su malikiya suna cewa nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tasarraf tasarruful hakim ne su kuma kamar shafiya da wadansu suna cewa ya tasarraf tasarruful musharri manufa tashri ne to da gan tashri ne in ka ɗauka ba lalle sai ka zo ba saboda idan ka ɗau wani abu a wajen yaƙi kafin a raba galul ne ko ba shi maza shi yasa wancan da aka kashe shi wanda bai bawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da aka zo aka ce yana aljanna suke cewa ina yana nan ya ɗau wata wato wani mayafi shamla da ya zamanto ko barda da ya zamanto ya ɗauka wannan tana babbaka shi a wuta to kaga banda wannan kaga wannan ya bambanta da wannan shi yasa su malikiya suka ce min babi tasarruful hakim ne wani ba abinda in shugaba ya sanar da wannan abin ku in bai sanar ba wannan kuma ba dama sai ka kawo qaliluhu wa kathiru qaliluhu wa kathiru me yawan su da kadan din sai ka dawo wannan babin jihadi kenan hadithu thamin ashar hadisi na goma sha takwas an abi musa Abdullahi ibn Qais an karbo daga Abdullahi Abu Abu Musa Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari Allah ya kare da gare shi an Nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man hamala alaina silaha wa laysa minna duk wanda ya nuna mana makami wanda ya nuna mu da makami wa laysa minna baya tare da mu wato nuna dan uwanka makami haka kawai baka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasa ma'anar ba ka tare da masu akwai maganganu jiya amma dai ɗaya daga cikin maganganu da ɗaya da malamai yake faɗa shine ka bari akan cewa mutum ya zamanto falaisa minna falaisa minni kadai in a ce mutum yana da hankali manzo Allah yake ba ni ba kai ai abu tashi hankali duk da ma'anar da zaka kamar da ba an sunnati falaisa wanda yaji baya kwaɗayin sunnata manzo Allah yake to ba ni ba shi ko wannan ya isa tashin hankali mutum ya tsaya a nan kawai to abinda ake nufi a hamala alaina sila wani fa ya yaƙe mu ya yaƙe mu duk wanda ya zamanto ya ɗau takobi ya yaƙi ɗan uwansa musulmi wanda Allah ya ce ba ni ba shi ba ni ba shi ha kawai saboda wani dalili ko kun bambanta a fahimta ko waɗansu abubuwan ka ɗau takobi ka je ka yaƙe shi wanda Allah ya ce ba ni ba shi to idan ya zamanto ba haka ba ko da ba dan ka yaƙe shi ba ne ka nuna wa ɗan uwan kamar ashara ila akhihi bi hadida a gane karfi wanda ka san akwai yiwuwar zai iya mutuwa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka ahir ɗinka kamar wanda haka har mota da zaka yi irin wannan zulayar kai kai zungure shi dinan zu da ne ja da baya dinnan yana daga ciki saboda karfe ne kuma zai iya sukuciya kuma ya kashe babur ma haka an gani duk waɗannan abubuwan haramun ne kar mutum ya gama shi yasa malam mai alabi Allah ya ji kansa da rama yake wata huwifi min gairi hakkin shar'i wannan ma yana daga cikin tsoro da zai tsorata kawai ga mutum kana cikin bango ko ya zungur motar kai so ba ka kuma tsorata ba kila ba kai aure ba a lokacin ba ka illa a lokacin saboda haka kar mutum ya yi musulmi kar ya gwada kar ka gwada kar kai kar kai wanda aka kar mutum ya ɗau takobi ya yaƙi ɗan uwansa galiban kuma bayan mutum ya gama zai fahimci cewa ya cimma manufar wani ne ba manufar da Allah da manzon suke so galiban idan an yi an gama mutum ya zo ya mutu sai zai fahimci haka shi yasa ɗaya daga cikin magabata su ya sauri ban manta ba ke cewa idan fitina ta gabato hayyar rikirkita mutane take to wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba wa idza akbarat kasha idan ya zamanto ta ba da baya kuma sai ka gane to ya aka ne kaza ya aka ne kaza shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani yace wanda yake wanda yake wanda yake tafiya ya bi wanda yake sassarfa wanda yake tsaye ya bi wanda yake tafiya wanda yake zaune ya bi wanda yake tsaye wanda yake haka dai ka zauna ka koma gida in dai tsakanin musulmi ne fitina ce kar ka shiga kar ka shiga kallanta na kuma wannan bala'in da ya shigo wa mutane kawai wai dan an ce wa mutum ya saci mutane kawai kai ma kuma ka shiga ka buje shi ka ji an ce wani saurayi a nan kano shi ma aka kai ma aka kashe shi kuma wani yana tunanin fa da ya sa wanda ya yi tunanin cewa shi ma ya ba da gudunmawa ko da da dutse wai ya sha ai ba haka bane ba haka bane dama kisa mutum uku ake kama wani ba hukuncin kisa yana hawa kan mutum uku shi al-musabbib wanda ya janyo dalilin da yasa aka dan shi din aka yi kuma yana sani ko bai hana bai bari aka yi to zai zai faɗi hukuncin wannan kisan sannan shi al-mubashir din wanda ya zamanto yayi to al-mu'in kuma wanda ya bada bada gudunmawa shi yasa yazo a cikin hadisin da malamai sun yi magana akan hadisi man ana ala qatl akhi walau bi nisfi kalima ko da kawai a ce uk da larabci yawa ko da yawa kace kaga mun baye ka ci gaba da wannan aikin kenan wannan masu yin aikin ka wannan ka taimaka ya zamanto saboda haka mutane mu yi kaffa kaffa mu yi hankali da yanayin yanda waɗannan bala'in ya shigo mana kakka yadda ya zamanto ga mutum zai je lahira da jini a hannunsa don maza Allah sallallahu alaihi wasallam shine karshen abin da ya faɗa a cikin hudu inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hada fi sharikum hada fi baladikum hada ala qad ballaghtu maza Allah yake kun ku shaida na kisar sabai suka isar mana suka amsa mana suka ce ka isar mu an ko mun tabbatar ya isar to kar wani wanda zai zo ranar alkiyama hannunsa da jini kuma ya ce ya rasulullahi gashi ba ruwan manzon Allah da shi ba ruwan manzon Allah da shi saboda aka falaita min na wani manzo Allah zai ce ba shi ba shi sai ka san yadda za ka yi ran da ko mutum ya rasa ceton manzo Allah rana alkiyama an shiga uku manzo Allah ba zai zo ya cece ka bai zai ce ya Allah wannan a tausaya masa ai an gama ko a duniya ne yanzu misali aka je police station duk unguwar kuma wanda ya ji yi belin ka la yan uwanka suka ce ba ruwan su kai mutum ya shiga uku a duniya wajen police ma ba to ballantana kuma lahira Allah ya kiyaye hadisi na karshe a wannan littafin shine al-hadisi tasi wa ashar hadisi na goma sha tara an abi Musa an karbo daga Abu Musa al-Ash'ari dai radiyallahu anhu Allah ya kare da ga shi qala yace ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anir rajuli game da mutum mutumin da yuqatilu shaja'atan yana fita yaƙi ne dan jarintaka dan nuna jarintakarsa jarimi ne shi wa yuqatilu hamiyatan wani kuma yana fita ne dan kishin nata wani ba danginsa ƴan uwansa waɗanda kabilarsa wa yuqatilu riya'an wani ko mutumin ya fita ne dan mutane su gan shi a ce ai da suwa na aka fita ayyu zalika fi sabilillah sai suke tambaye suke ce ya rasulullahi wanne ne za a ce mar ya fita jihadi fi sabilillah wanne ne ya amsa sunan aljihadu fi sabilillah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai uslubul hakim in kai tambaya sai a ajiye tambaya sai a baka amsa da ta dace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man qatala dan asalin amsa zai ce wanda ya fita dan dan jaruntaka ba dan Allah ya ba wanda ya fita dan kaza ba dan Allah ya ba wanda ya fita ba dan kaza ya ba to sai kyale duwan nan sai ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya duk wanda ya fita jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah fa huwa fi sabilillah to wannan shine ya fita ya yaki fi sabilillah to wannan idan ka fita fi sabilillah din nan za ka cewa za ka yi abin da Allah ya ce ayi za ka ba za ka taba mace ba inda abin da Allah ya ce kar a kar a kashe mace ba za ka kashe yaro ba za ka kashe tsoho ba za ka kashe saboda abin da aka fita a yaki da shi idan musulunci an fita yaki iya waɗanda da su ne fitinar za ta mutu ake yi da zarar an gama da saboda mata ba sa ci an zo za a abin nan su yara ba su ma san abin da yake faruwa ba dattijo tsoho ya riga ya tsufa da ba wani abu yake ba sai dai ya zama yana da kwakwalwar da shi ne yake dabbar abin to kaga da shi ake yin waɗannan abubuwa waɗannan su sai mutum ya zama to ya yi fi sabilillah amma idan ba haka ba wannan jihadin nasu ba fi sabilillah ba to duk wani abu kuma da zaka auna bayan wannan ba fi sabilillah ba duk idan ya zamanto ba dan ɗaukaka kalmar Allah mutum ya yi ba ba fi sabilillahi ba wannan tambayi guda ukun an ba da misali ne dan jarumtaka kun san akwai wanda kawai jarumi ne kawai ina da yaki yawa zai fita za a yi zai nuna ba zai nuna cewa yi jarumi ne akwai kuma wanda zai fita saboda ai wallahi ba za ta ba mana yan uwan mu mu wallahi ba a isa ba mu dangin mu kaza mu kaza din mu kaza mu kaza din mu to ya fita dan wannan shi ma haka ko kuma ya fita dariya dariya to yaƙi jihadi na ɗaya daga cikin wato abubuwan da mutum sai ya yi kaffa kaffa lokacin da zai fita saboda mutane uku ɗin nan suna daga cikin farkon wanda za a yi musu hisabi ɗaya daga cikin su shine wanda ya mutu ya yi shahada dan dan ya fita jihadi ya mutu ya ɗaya daga cikin farkon wanda za a yi musu hisabi kaga malami wanda yake karatu ke karantarwa sai wanda ya fita jihadi aka kashe shi a wajen jihadi sai mai dukiya mai kuɗi wanda yake bayarwa ya bayar ya bayar ya bayar su ukun nan su za a fara gabatarwa a tambayi mai malami ya ce a akrama kalla ka yi karatu ka koyar da qur'ani ya ce wallahi Allah na koyar da qur'ani na yi kaza na yi kaza dan ka wallahi wani ya ce kazanta ƙarya kake wallahi kuma ce kazanta ƙarya kake kai ne dan a ce lalle malam wani kaza kaza kaza ne a ilimin ka ya umarce shi kan fuskar sa za a ja shi ya gan shi wuta haka za a yi wa mai wanda ya yi jihadi kafin idan ƙololuwar samun matsayi a ranar kiyama shine ka mutu kana kai jihadi to shi ma za a tambaye shi a ce me yasa kai ce Allah na yi dan daukar kalmar ka ce ƙarya ne Allah ya ce ƙarya kake mala'iku su ce ƙarya kake kai ne dan a ce kai wani jahili ne to kuma wannan zamanin ya ya lokacin jarintakar ya fi yawa saboda jarintakar wannan zamanin kamar yadda nake bada kamar yadda malamai suke bada kissar wani mutum irin jarintakar da ake yi kenan dan kawai ta kowace hanya sai kai suna sai ka zamanto an san ka to kuma wannan zamanin shi ne shi ne abin da ake nufi jarumtaka ai dan a nuna cewa kai wato celebrity ne a kai gaba daya kana trending ko waɗansu abubuwan wannan shi komai hatsari shi ne ai jarumtaka wai ana bada labarin cewa ɗaya daga cikin mutanen wato kawai sai je makka a lokacin aikin hajji ranar da aka yi tsawafin ifaba kusan lokacin da harami ya fi cika kenan a lokacin ana yin tsawafin ifada din nan ka'aba ta cika rijiyar ka'ab rijiyar zamzam a lokacin abu da take kawai ya buɗe gabansa kawai sai bawali a cikin rijiyar aka yi mar dukan shi kawai burinsa kaga duk mutanen maka za su tafi ce wani mara mutunci ya zo wallahi ana hajji din nan ya zo ya bawali shi dai ya shahara to ba shi ne tunanin da ake ba shi ne saboda haka ko da zai bawali a cikin zamzam in dai zai trendin shi abin da yake bukata ke shi ne abin da yake wanda za ga ya saba wa Allah kawai don yi trendin an ambace shi ko wannan abin da burinsa ba wai ya yi don su abin kawai don kowa zai tafi garuruwan su an kokkoma kai dan Najeriya ka dawo wallahi wani tsinan ne ni ma sai da na gan shi kaza da kaza ko ya yi trendin dai shi kawai abin da yake so an san da shi in a wannan zamani ne an sa hotonsa ga wanda ya ba wali a rijiyar nan kuma irin sa ne dai a social media din ai ba wani abu bane shi ne trending din abin nan jarintaka jarintaka ko kuma mutum yayi ba dan Allah ba ba dan Allah ba saboda haka rabuwar duk abin da mutum zai iya tuna a yayi ne dan wataƙila wancan wanda suke wannan bangaren ya kasa shi a neman aure shi ma dai ce wallahi ko ce wallahi mu zamu dau ɗaya bangaren a waɗansu kawai yayi ne saboda kawai ya hana shi ya samu wani kwangila ko waye ce wallahi sai mun yaƙi su iyayen da zamu shi ne ma'anar mutum ya zama ya jihadin shi zama da Allah sai sallallahu alaihi mana magana har ya irin bayarwa ne in uqiya min haradi wa in lam yu'ta kashif in an ba wa mutum eto ba na namu ne in ba a ba shi ba wanda zamanin mu yana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa wanda yana daga yana da hatsari sosai in an ba wa mutum eh yayi mu in ba a ba shi ba yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a yi addu'a mai zafi akan wani dan ce ai ta isa abdul dinar ta isa abdul dinar ta isa abdul khamisa ta isa abdul khamisa manfa wanda sai an ba shi kuɗi zai wani abu Allah wadaranka wanda dinari ko dirhami ko riga ko ma me ta isa wantakar ya tabe kuma ya ci daga ya ci da fuskarsa wa idza shika falan takash idan da zai taka kaya Allah ya saka da ya warke shine wanda Allah ya gaya mana alamar sa shine min ufiya min arabi wa in lam yu'ta sakhir kar mu yadda mu fada cikin wannan abu waɗansu abubuwan da muke ganin kamar wasa ne waɗansu cututtuka da suke kama mutane a kasa gane a yi a kasa har wani bai sani ba ko addu'ar wai za shi ka falanta kashi an kankanin abu kuma gashi nan an yi an yi maganin maganin yaki addu'a tana nan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu tana tafiya tun yana wasa da waɗannan abubuwa saboda haka samari ina jan hankalinku wallahi kan ku abu duk yanda mutum zai kada ya zubar da kimar sai zaman tun an bashi ya yadda in ba a bashi wani yadda ba wannan gefe ne amma shi ma jihadin zuciya ne jihadin nafsi ne kusan jihadin kala kala ne da da ibn qayyim ya faɗe su a cikin zadul ma'ad da yake babba da ake wato kitabul iqti babun da yake bayani akan ‘yantarwa. الحديث الأول حديث نفر عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم يأتي من أعتق شركا له في عبد wanda ya ‘yantar da wani ɓangare daga cikin bawan da ya tarayya da wani a ciki man ba bawa ne ba kai kadai ba ne kila kai da ɗan uwanka ne ko kai da abokin cinikinka ne kuka mallaki wannan bawa kai wata kila kana da kaso arba'in yana da kaso 60 ko kana da 50-50 ko ku ba mutum ɗaya bane wajen mutum uku ne misali kowa yana da kaso misali 33 misali a cikin wannan kasan kawai saboda wani dalili ko ka zo za ka mutum ya zo zai tafi zai waye ko kuma ba wannan ya kyautu samar sai ce na yantar da bangare na a jikinka bawa a ga shi kenan kaga rabin sa ya zamanto da da ɗaya bangaren nasu kuma yana nan bawa to idan mutum yayi haka shine manzala sai sallan yake cewa man ataka shirkan lahu fi abdi ka yantar da bangaren ka kace ni nawa ka san na yantar da wani to dama kuma akwai almuba'ab wanda kai bangaren sa yantacce ne wani bangaren sa bawa ne ana yin haka ka gane to shine sai ce fa kana lahu malu sai kasance yana da dukiya shi wanda ya yantar da yana da dukiya yablugu samanan abdi wannan kudin nasa zai iya sayan wannan bawan mu ɗauka kan cewa bawan dubu ɗari ne ko kudinsa to sai yake ni na yantar da ɓangare na kaga yantar da nawa dubu hamsin shi ko mun san akawun ɗinsa za a iya samun dubu ɗari uku misali ko kaga yana da kudin da zai iya sayan bawan ka cokan dubu ɗari ɗin nan an fahimta to sai yake yantar sai mu je mu duba akawun ɗinsa shin yana da kudin da zai iya sayan bawan gaba ɗaya kuma zalla sallallahu alaihi wasallam sai ce fa in kana lahu fakana lahu malun yablughu thaman al-abdi yana da dukiyar da zai iya sayan bawan gaba daya yace quwima alaihi qimata adlin sai ayi mar wato kima kima tsaka tsakiya la shababa wala wakaka kamar yadda zuwa cikin sayyid muslim wani fa ba tare da an dauna sama ba ba tare da kuma an dauna kasa ba aka tsakiya aka tsakiya sai a ce to wannan bawan da dubu dari ne amma zai iya yin dubu dari da ishirin za a iya sayan sama dubu tamanin to sai a ɗau na tsakiya misali shi ne tsaka tsakiya an gane to sai a zo a ce fa utiya shurakahu hisasahu sai a bawa abokan da suka yi tarayya a shi shi shi kadai ne su su dan su su biyu ne sai a bawa abokin tarayyar sa sai a ɗau dubu hamsin din nan a bashi in kuma su su hudu ne misali kaga dubu ishirin da biyar biyar kenan ko to sai a ɗau kowanne a ciki sai a ba su hisasahu kowanne a bashi kasansa a cikin wannan kuɗin tunda ka yantar da shi to zai yantar maka wa a taka alaihi abdu bawan kuma ya zama da ba zai ce to ai dama ni kashi kashi 25 na yi ba kawai iya bangare na ne ragowar ya zai a sai ma tun da ka riga ka yantar da shi shikenan ya in sai a duba haka ba da haka ba dan kuma saboda musulunci dama da yazo kokarin karfafa yantar da bayi yake musulunci da zaka ce sai ka ce in ka karya azumi je ka yanta bawa in mutum ya je wa matarsa zihari je ka yanta je ka yanta bawa mutum ya kai azumi wani baya ya kusanci matarsa je ka je ka yanta bawa idan mutum ya yi kisan kai je ka yanta bawa saboda ana ta kokarin a yantar da su ya zamanto su zamanto intattu har da kuma hadisai da suke kwatatarwa illa idan ba shi da kuɗin da zai iya biyan wannan fakat ataka min huma ataka iya kasan da ya yantar ya yantar idan su su hudu ne kashi ishirin da biyar wannan na bawan yantacce ne saboda haka in kwana hudu ake yin aiki kwana ɗaya na bawon gani sai je waɗancan ragowar aikin kwana uku kwana ɗaya kuma nasa ne yana da yanci ya je abin da zai yi an gani an gani wannan shi ne الحديث الثاني بين سوري تبدا يونتي أبو بوتا يا دني وانا نسا في حديث النبي عن أبي هريرة karbo daga Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzala sallallahu alaihi wasallam yace man ataka shaqisan min mamlukin wanda ya yantar da wato wani bangare ash-shaqis shine ash-sharik ko at-taraf min ash-shay'i kalanta a larabci ash-sharik manfa wani bangare da kake da shi min mamlukin daga bawa manfa tawa'an mace ce ko namiji musulmi ne ko ba musulmi bane min mamlukin daga abin da ya mallaka fa alaihi khalasuhu kulluhu fi mali to haƙƙi ya da alaihi ya dawo wa- ya dawo kansa wujuban wajibi alaihi ba falahu bane falahu yana da zabi alaihi ya zama wajibi a kansa khalasuhu ya yantar da shi gaba ɗaya min fi maliki daga cikin dukiyarsa fa in lam yakun lahu malun ine zaman to ba shi da kuɗin da za a iya wato zai iya yantar da shi a biya uwimal mamluku qimata adlin sai ayi wa wannan bawan kima kima ta tsaka tsakiya ta adalci thumma tusiyal abdu sannan sai a ce wa bawan je ka nemo ragowar kudin asta'ayu kenan man ba istis istis'a da ake sa bawa arkan sa shi saboda a yanzu ya kamata ya zamanto a yantar da shi tunda ya samu wani bangare to sai a ce je ka nemo ragowar wannan kudin ka biya shikenan ka huta ka zamanto bawa raira mashkukin alai ba tare da an awwala masa ba wani misali yana da babur dama ko bawan nasa ne ya mallaki babur alai sau a wakilin balance din ana biyan dubu arba'in kowane rana sai a ce to mu gaskiya sai dai ai kowane wata sau ne ke sun ce ba kowane rana ba sai a ce to kowane wata kawo mana dubu sittin an takura mar kowane wata ka kawo mana dubu arba'in an takura mar sai a ce kowane wata ka kawo dubu talatin kafin dai shekara shikenan ka yantu shikenan a kawo maka misali na yi fa da babur ko ba wai ina nufin amma ina nufin bawa in yana ya mallaki waɗansu kuɗin ta- bayan wannan sai zama to yanda zai iya ko zai iya zuwa haya face wanda zai iya kuma ba- biyan wannan yana biyan bawa sai ya yantar da kansa to gairu mashkukin alaihi ba tare da an takura masa ba to shi ma a cikin ba- kitabul ilm babu wato littafin yantarwa malam sai ya kawo ba- babu bai'il mudabbari babun da yake bayani akan wato sayar da almudabbari almudabbari shine bawan da mutum ya ce bayan na mutu ya zama ɗa an gane shine almudabbari bayan na mutu ya zama ɗa saboda haka magadawa ba su taɓa shi ba yau yana faduwa yana mutuwa sai ta Allah Allah ya mutu kenan ko to yana faduwa yana mutuwa yau shi kenan ya zama ɗa babu wani abu a kansa ba wanda ya ce kama shi ba wanda ya ce sayar da shi to shine mudabbari to shine malam yake gaya mana cewa ana iya sayar da almudabbar amma yaushe shine malam zai kawo mana hadisan alhadith al-awwal hadisi na farko an jabir ibn abdullahi an karbo daga jabir ibn abdullahi qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول عن عن عبد الله بن قال يتي دبر رجل من الانصار غلاما له wani mutum daga cikin mutanen Madina balansari ya ‘yanta bawansa idan bayan ya mutu, gulam ana nufin bawa bayan ya mutu. Wa fi lafzin a ɗaya ruwayar kuma na hadisin balagan nabiya sallallahu alaihi wa sallam labari ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anna rajulan min ashabihi cewa ɗaya daga cikin sahabbansa a taka gulaman lahu ya ‘yanta wani bawansa an duburin manfa bayan ya mutu ya zama ‘yantacce. kusan bayan kala kala ne awon mudabbar shine wanda aka yanzu da shi almukatab wanda shine aka rubuta mara ya fanta ya zamanto ummul walad wanda ita ta riga ta yi tana jiran kawai ya mutu ne tana tana yana mutuwa ita ma ta zamanto ta zamanto ya yanzu waɗannan abubuwan duk akwai su babu ne bautar shi yasa da kuma da akwai lokacin da ake misali idan mutum misali zai zargi musulunci ba shi ya kirkiri bauta ba dan ya kamata mutane su fahimci wannan musulunci ya zo ya tarar da bauta ne a duniya dama an daɗe shekaru aru aru a nan kuma duk al'umma tana tana bautar da mutane akwai bayi a cikin ta an gane tun kafin zuwan musulunci a ko al- in ka karanta annabi Musa tsakanin sa da manzo Allah da nisa a Fir'auna yana da bayi ba daga cikin banu Isra'il ko kuwa kaga ai akwai bayin tun tun tun tun saboda haka akwai ba musulunci ne ya zo da su ba. shi musulunci ya yi kokarin ya zamanto abubuwan a ɗan sassauta a ƴantar da su in ba a ƴantar da su ba a yi musu mu'amala da ma za ka ji cewa baka sha'awar wannan abu Abu Dharr al-Ghifari ba zuwa ya ya zazzagi bawansa ba zagin da ma bai kai irin zagin da muke wa ƴan aiki da muke suke wajen mu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa asababtahu a ayyantahu bi ummi ka zage shi har ka ka zagi babarka a ga zagi ma mai mai sauki kenan ko dan ka dan kai da zaman ba fada ba ai ga zagi ne wannan ne manzo Allah yake haka har ka ka zagi babarsa to ka sani fa ikhwanukum qawalukum bayin nan naku ba ƴan uwanku ne Allah ne ya sa ku a ƙarƙashin su saboda haka idan za ku yi irin tufafin da ku tufatar da su ci ku ciyar da su kar ku kuma ɗora musu aikakku wato munganta su fuskar su sannan idan ku ɗora musu aiki ku ɗora musu iya daidai wanda za su iya idan ba za su iya ba ku taimaka musu saboda haka Abu Dharr Ghifari tun da ya ji manzo Allah ya ga mar idan ya zo ya sa duk tsadar kaya da Abu Dharr Ghifari ne sa haka za ga bawansa an ko zigi da bawansa haka manzo Allah ya ce dan wanka ne kuma Allah abin nan shikenan an ko suke ko din da ka gan zai ga kaya iri daya to ka kana ba saraki ko bawanka duk abin da ka sa iri daya akwai matsala gare ya tafiyarsa ko kuwa gare ya tafiyarsa to ka kamar ana wato da kusan da kai ne ma ka rike shi ya tafi ya je ya nemi kayan da zai sa amma dai abin nan ne in ji bature yake ko mana ne amma ba ba wannan wannan shine wato saboda mutum ya fahimta abu na biyu shine bauta ba ta taba mutuwa ba ai yanzu harkar da ake na white flag a wannan zamanin ya fi muni akan bautar da musulunci mutum zai ba ku san white slave ku je ku karanta yadda ake ku je ku karanta yadda ake a turai ko wannan harkar Epstein da waɗannan abubuwan ai white slave ne yayi wannan file din Epstein da aka nuna in yarinya ta riga ta je wannan island din ba shikenan ba ba ita ba fita ba waye waɗanda za su yi lalata da ita ko ta so ko ba duba yadda suka rinka ba da shaidu ma a ciki a wannan file din Epstein ko ni kare na karanta na san kusa fanni ibsin wanda kwana-kwanan nan wanda aka ce wanda aka yi karyar cewa an kashe shi kwana tunan yana nan da waɗansu abubuwa wanda shi ne janyo shugaban ƙasar amerika sai dai girgiza akan waɗannan abubuwa yana daga cikin abubuwan da aka harbi aka fara yakin iran da waye don a ɗauke hankalin mutane daga wannan fayil ɗin ma mutane hankalin su ya zama ya tafi wani wajen saboda munin abin da yake ci yara tun yara har da yan shekara har da bayan wata biyu fa ba wai ana magana shekara wata biyu akwai yan wata biyu a ciki kuma za a buga wa shugaban kasar ingila ga waye din kaza ai an samu sababbi akwai sababbi ka zo da kyar waɗanda suke sha to gara wannan harkar white slaves to gara harkar bautan musulunci da wannan white slaves din saboda idan ta yi ba maka da ɗan kare ba amma su waɗannan na bayan sun yi amfani da su a yi sacrifice da su a ci naman su a waɗannan abubuwan to dan Allah ba gara ma bautar musuluncin ba da da yawa samarin da suka ke yin aure sai mu aura musu bayi idan ya zama a a kake cewa a ba za ka yi ba ba ka aura ba Allah ya ce ya ce ka aura yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka haifi Ibrahim Ibrahim al-Mu'azzam da muke faɗa Mariyal Qibtiyya ai ba ba sadaka ce kuma ka gane darajarta sai ka san ya wuce yadda za ka kwatanta yar a aljanna ma a grade 1 take ka gane ko da kake tunanin ba bar karasa take tambaya a da yawa daga cikin waɗanda suka yi suka zamanto halifofin musulmi da ƴaƴan ƴaƴan kuyangi ne har irin su irin su irin su abin nan abin nan albakir albakir da wai ai babansa yanga ce ƴan nan habasha ƴan ƴan ethiopia ce albakir da ɗaya daga cikin imamai guda goma sha biyu na shi'a ɗin da suke mana ɗaya daga cikin jigogin manzan albakir ai babarsa ba habashiya ce kuma shi baki ne ba ma ba ma dalilin da ya sa ma lokacin da almahdi ina jin ko alhaji zai bashi halifanci suka ki suka ce kai wannan tunda ba wa saboda yanayin kalarsa da waye saboda haka daraja ake samu ba wai ba wani kaskanci da zaka samu dan sadaka da wannan shi ya fi daidai zamanto suna nan ko a nan ma da white flash din lam yakun lahu malun ghayruhu idan ya zamanto a tafi ba shi da wani dukiyar sai iya wannan dukiyar sai yace in na mutu ka zama da kaga in ya mutu ƴaƴansa ba su da gado kenan ba wani abin da za su gada to bai mutu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba'au sai sai da wannan ba bi samani mi a dirhami da dirhami 800 kuma arsala samanahu ilai sai aika mar da kudin yana cikin adawa ba kuɗi bawa guda ɗaya yace kuma ni nayi maka mudabbar mudabbar kuma ba za ka ba za ka sayar da shi ba Allah ya nuna cewa za ka sayar a dama ba ka da halin da za ka yi waɗannan abubuwa wannan shine ƙarshen littafin amma sai na kamar akwai bayani da shi ya yi na katamar littafin kamar ban gan shi ba a wannan bugu an duba ko ni ina da shi a cikin abin nan kamar ya yi bayanin katamar lokacin da ya gama rubuta littafin ko ni ne ne yawwa wannan duba a baya to sai na ga a wannan din kamar ba a kawo ba shi ya sa zan Allah sa na zo da shi ba wanda da shi ne to garin karanta a malam yake um, wannan wannan kamar na mai takiki ne na mai takiki ne amma akwai shi na mai littafin na mai littafin da ya bayana randa ya kammala littafin kamar a farko da muka yi muka ba ko san ya faɗi lokacin da ya fara rubuta to kamar haka hatimar ma ya faɗa to na kamar ban zo da shi ba cikin alayi hal malam ya yi bayanin lokacin da ya gama ya kammala littafin da kuma ban ga littafin a cikin Allah subhanahu wata'ala karba mana malam kuma inda aka sani cewa wannan littafin malam yayi bayanin tsarin da yabi duk hadisansa daga Bukhari da Muslim ne eh saboda haka babu hadisin da ya zamanto akwai hadisi dhaifi littafi littafi guda goma guda guda takwas ya guda goma sha takwas yayi maka a ciki kitabu kaza tun daga kitabu sahara har ya kai maka wannan kitabul ittiqan zuwa wannan kitabu كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الجنائز كتاب الصيام كتاب الحج har izuwa guda har guda ya kawo su har izuwa kitabu dai sannan hadisai kamar yadda ina jin a mukaddimar wancan fada hadisi ɗari hudu da ishirin ne ko manufar wannan littafin kamar yadda shi malam ya faɗa dan a haddace ba wai abin nan ba haddace shi hadisi ɗari hudu da ishirin ne kacal malam yake son ka haddace su kuma ba ga cewa saboda in kai haka ya zama mutum mabuɗi a gare ka abin da zan ce ana shine karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yayyafi ne wanda yake zamantowa ya tausasa kasar zukar dan zuciya ta kekashe ya zamanto ya saurari hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakika abin tashin hankali ne mutum ya tashi ya kwanta wasu zanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto bai karanta ba bai zamanto yayi ba inda malamai da yawa waɗanda ba na da ba suna nufin na zamanin yanzu suke faɗa kaga cewa akwai waɗanda ba yanda za a yi su kwanta bacci da daddare su karanta hadisai hamsin ba muraja sun karanta hamsin kamar yadda kake karanta alkur'ani za ka cewa za ka karanta shafuka haka suke karantawa dan zaman to karshen bankwanan su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da littafin Allah kuma a yanzu muka fi su wannan lokacin saboda karanta hadisi hamsin ba zai maka awa ɗaya ba amma sai dai matsala guda ɗaya kawai yaya za mu yi mu iya daidaita tsakanin lokacin da za mu kalli fim ko series da kuma hadisi hamsin da kuma wannan gwargwadon soyayya ce take bambanta waɗannan abubuwa sai mutum ya zamanto ya auna ya ga wanne ne ya fi wanne ne in yi mitin dinsa lallai lallai zai ce a ranar jama kai a mitin a ciki shin simfin ne ko kuma wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan da za a zauna za a ga cewa yara da yawa na tabbatar a makarantu da yawa a majalisai da yawa sun haddace wadda ina fatan za a iya sa yara zamanto su yi haddar wannan sai zamanto musu kamar za a iya cewa makami ne ko ce wukar gindi kamar yadda ake faɗa na cewa sun fara sabawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hukunce hukunce na fiqh da aka faɗa hukunce hukunce ne waɗanda zai zamanto kaga ba a tsawaita yadda zai zamanto an shattata an tarwatsa tunanin mutum ba tunani ne a haɗe a waje ɗaya muka yanda a lokacin mukaddima kan cewa mafi kyan sharhin wannan littafin shine ihkamul ahkam sharhu umdatul ahkam na ibn daqiq al-eid sai dai shi kuma za ga cewa abu ne da kai ma wani lokaci kana wato idan mutum ya zamanto ya karantu in Allah ya sa ga shafi dai zaka dade saboda magana yake yi da qawaid in sai jira amma mafi saukin sharhi da za a yi shine sharhin da al-bassam ya yi ko wannan yana da sauki mujalladi biyu ne ko ko mujalladi biyu ne kuma yana da sauki sai maka kuma a zamanance taisirul allam sharhu umdatul ahkam idan mutum ya samu wannan ya samu ya hada da wannan hakika zai zame masa cikin sauki zai iya fahimta zai ga cewa yana tafiya cikin haske kuma zai nuna mar hanyar da ake saboda shi bassam sai zai ce maka mufradat bayan mufradat ya ce ma yustanbaq min al hadith kenan a cikin sauki zai goya maka a zamanance zai zamanto ka iya wannan littafin abu na gaba shine shi karatu ba lo ba yin sa bane maimaita karatu shine karatu Allah ya ji kan magabatan mu da muka taso muka tada su iyayen mu anan garin za ga cewa ya ne ya karanta alabi a wajen fiye da malamai goma ya karanta a wajen malam wani ya je sauran malam wani ya je sauran malam wani ba idan bai iya ba idan ya zama to maimaitawa a tana lokacin da aka fara koya mana alami ina koya ina zuwa kau alami tun na shekara tara ko goma ana waɗannan lokacin sai na yi na yi na yi wa sallallahu ala nabiyina awwalu ma yajibu sai ma nan ce to baka gama iya bayan ba koma baya bismillah ina fara da in kasa gane abin da sai ga kuma an kara mu wa ali sai a ce alu aliyu alu aki ni shi ta ba da wannan farkon ba ya zan iya rikiya ina karami ce ba ma wannan shi yasa mutum ya riki saboda ana nufin ka maimaita ne shi yasa idan sun tashi za su ce maka ka daina karatun alkuki an san karatun alkuki ko an san alkukin amma sai manya ne kawai suka san alkuki alkuki asali kala biyu ne mu da muka taso a cikin gari muka san misali gidajenmu haka suke nan alkuki kamar taga ce ake yi a cikin gida za ga cewa ana ajiye wani lokaci a ci balbal ko kuma a ajiye wani abu haka za gan shi ana yin sa kamar pyramid haka kamar pyramid shine alkuki kamar tsaya shine alkuki shine kamar tsaya an ga shine kamar pyramid an yi shi haka a cikin dakuna za ga an yi shi ba kamar irin wannan misali wannan tagar ta yi girma amma kasa kasa ne tsayin mu zai iya kawo mu muna kanana za mu iya taka wani abu ne amma yawanci iyaye suna ajiye abubuwa a nan wajen kala biyu ne akwai wanda ake yin taga taga tana buɗuwa ni na tun da wannan da akwai taga a cikin ɗakin mahaifiyata wanda yake haɗuwa da maƙotanmu wannan alkuki ne amma ana rufiya kuma za a iya magana sai ga an yi magana ta nan sai a yi magana ta nan da an ce haka ake communication in wani abu ya faru sai a gida goma wannan da faɗa wannan da faɗa wannan da faɗa in wani gidan ne ba su da abinci gidan su wani ba su yi abinci ba sai a miƙa tana miƙa ta nan ba tare da asiri ya tonu ba an raba wannan abincin an kai a lokacin da muka fi koyaushe talauci na faɗa yanzu muna cikin arzikin da mune wa Allah butulci zai je lakcar da nake ta sauri in tafi je a jiya saboda mutuncin da muke Allah ya yi yawa Allah ya hore mana da yawa ni na san na ta so da yake mana ake mana kayan sallah da sallah in muka sa da karamar sallah mu ninke mu ajiye babbar sallah na zuwa a sai mana takalmi sai yau sallah kuma yawo ba takalmi normal babu wani abu mun rayu na yin shi sama muka fi lafiya ma saboda a jikin ya haɗu da nature sosai to wannan alkuke da idan an yi karatu ko idan wanda ba irin karatu yake ba da ya zo sai kara a ce je ajiye wannan littafin goban zai tafi sai kara ɗaukowa sai ake cewa karatun alkuki wani ba ka je ka yi ka ajiye alkuki gobe ka kara ɗaukowa to sai aka ce kar ka yi karatun alkuki sai lokacin da zaka taho sannan zaka ziyarci alkukin sannan ka ɗauko yawanci abin da muke kenan da an zo an zauna a majalisi an karanta an ji har da audio da ake yawo da shi din ma mutane ba sa sake maimaita a ai na taba ji kuma karatu ba haka bane karatu maimaita ji ake saboda haka ina yin wasiya kan cewa abin da aka tara na recording din nan mutum ya zama yana da shi ya zamanto yana yana bibiya yana ji idan yana ji yana ji zai ga cewa kullum abubuwan sai ya zame masa ruwa sai ba lallai sai ya zamanto ya wahala kansa ba ya rike na gaba tattauna ilimi ba musu akan ilimi ba tattauna ilimi ba an ce kaza an ce kaza an ce kaza to ai kaza yake a kai kuskuren fahimta anan zaka gano cewa kai kuskuren fahimta a gyara maka wannan fahimta ga ƙara koma sai ga cewa ka gane wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya gyara ilimin magabata sabanin yadda ilimin mai gyara amma duba da cewa yanayin wato abubuwan tarbiyya akwai buƙatar dawo da mutane kan hanya idan mutum yana koyon karatu abubuwa ne guda biyu akwai ilimi akwai ladabin ilimi akwai ilimi akwai ladabin ilimi ibnu abid ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban imamu malik za ka yi a wannan lokaci in ka ce kusan hularsu ɗaya da imamu malik baka yi wato baka baka baka kaskanta imamu malik malami ne na yankan shakku yake cewa da na sanin da nake yi zamana da imamu malik ina ma ba karatu na koya da yawa ba ladabin karatun na koya da yawa ladabin ya zamanto na dubban da mutum zai zama saboda imam malik yana da waɗannan abubuwa ibn mubarak yana cewa nahnu ila qalilin min al-adab ahwaj ila kathirin min al-ilm yawan wato ladubban da za mu zamanto mu siffanci da ladabin karatu mun fi buƙatar sa fiye da yawan karatu da muke da shi to kuma da zai zo wannan zamanin zai ga cewa karatu ya fansama ya yawaita amma ba ladabin karatu sam ba ladabin karatu ba ladabin karatu shi yasa da tattaunawa ta kaya akan cewa za a sa al'adabul mufrad a wannan majalisin bayan kammala wannan sai zamanto zaɓi ne da ya dace domin mutum ya san cewa me ladabin da yake tsakaninsa tunda al'adabu ma Allah wanda ladabi za ka yi tsakaninka da Allah Allah za ga cewa ladabin da muke mar ya karanta ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ladabin da ake kun san dalilin da yasa mutane ya zamanto ake tattauna cewa mutum ba zai ma sa wa ɗansa sunan annabi Muhammadu ba sai shi ba zai sa ba saboda kar garin kuskure ya ce kai ya ambaci sunan ya ce da ya gaya mara abin nan sosai to girman abin ya kai mun taso ba ma ambatan sunan baba mu sai dai mu ce mai sunan baba yaro ko gangan ne mu ce mai sunan baba amma yanzu ta zai abin nan ko a jikinsa babarsa sunanta laure dan wata lauran ta shigo gidan sai ya ce ai ai da laura muka je makaranta ko kunya ba a cikin gida da waɗannan abubuwa wanda kuma ba ladabin mu bane ba tarbiyyar mu bace zabar kalma zabar kalma da za mu faɗa wa wanda ya kamata mu faɗa ina tuna muna tattauna wata rana da da Ahmad Ibrahim Bamba Allah ya kansa da rahama yace wata rana yayi karatu sai fassara hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bol misali sai ya fassara cewa da fitsari shine shine ma bol yayi larabci yace sai justice kuma su ciro ma na jin dai ban manta ba kamar haka ya gani yanzu ya same shi ce malam kalmar bace ta yi nauyi da ka fassara cewa ba da rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fassara cewa yayi fitsari yace yayi kalmar ta yi zafi da saboda fitsari za ka iya cewa fitsara amma bawali ba za ka iya faɗar wannan abu da haka za ga kalmar ma da za a zaɓa a dangana a wajen karatu zaɓa ake wannan kuma tarbiyyar mu ce ta musulunci sai shi aka ce ai walladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna amma ma'ana ɗaya ne saboda haka ladabi ɗaya daga cikin abubuwan da yake gyara al'umma ladabi ɗaya ne daga cikin abubuwa da suke sanya mutane su zauna a kan saiti waɗanda suka yi ragowa al'ummar da ya zamanto haƙƙin suke rike da ladabi kun san su waye a duniya ku san su ba yahudawa daidai da cin abincinsu sai kayi ka bi tsarin ladabin cin abincinsu ba yadda za a yi su yadda ka zamanto ka sauka daga wannan tsarin to shi yasa ga cewa har yanzu ana cewa yan miliyoyi ne kadan amma sai a ce maka komai haka magana yahudawa ne yahudawa ne sun mallake duniya saboda ba su sauka daga kan ka'idojin su ba ka sauka daga kan ka'idar ka sai zamanto yanzu misali ka sauka ka zo karatu da ake na ilimi a jami'o'i sai ka ce su waye suka fi karatu sosai wani bangare ne a faɗa mu mana na'am daktoci ba haka bane injiniyoyi ma ba haka bane na'am ba wai kabunan karatun wani bangaren karatun ne aka ake yin sa sosai ba medicine bane law ne saboda su law akwai ka'idoji shi yasa ko yanzu ka je kotu wanda aka fara kiransa tuba kana in ya ga dama zai iya tashi gaba kai ka riga shi zuwa kotu da komai zai iya kiran zai iya kiran kes ɗinsa kafin ka kira shi kuma suna da wannan ladabin suna da wannan tarbiyyar suna da waɗannan abubuwan duk da yanzu abubuwan su ba waɗansu abubuwa na shiga su amma wannan ya janyo za ga cewa ko a jami'a za ga cewa yaro da yake yin lo baya ba wai kawai za ga yayi abin da ya ga dama bane yana da waɗannan ƙa'idojin saboda haka bin ka'ida wani abu ne da yake sanyawa ya zama to abi na tsawaita da yawa mun haƙuri har kai karfe tara saboda haka ina roƙon Allah subhanahu wata'ala kamar yadda aka halarci wannan halarci al'adabul mufrad hadisai ne kuma na manzon Allah da za su koyar da ladubba kuma ladubban nan muna buƙatar su a bangarori daban-daban kuma rayuwa ce tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce da sabban su suka yi suka zamanto sun gabatar da waɗannan abubuwan ina fatan malamin da ya gabatar malamin su Jafar Allah subhanahu wataala ya saka masa alkhairi Allah ya samar a mizanin hasana Allah ya karbabe shi Allah ya kula da zuriyarsa Allah kada ya bar shi da kansa Allah subhanahu wata'ala ya dora shi akan daidai Allah ya fara na kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alfahari da shi waɗanda suka saurara su Allah ya amfanar da su kuma da muka zamanto an gayyace mu an kirsu zato a kanmu Allah ya gafarta mana Allah kuma ya yarda da mu Allah subhanahu wata'ala ya shiga cikin al'amuran mu kada ya bar mu da kawunan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
mala Allah ya saka da alkhairi jazakallahu khairan idan za a yi a godiya karshe kenan a ce jazakallahu khairan karshen addu'a ce ko shakka babu bayan godiya ga Allah madaukakin sarki ba za mu gushe ba muna jinjina ga babban malamin mu kuma uba a wajen mu kamar yadda muka faɗa duk wani irin rawa da muke takawa Allah ya sani da bazan su muke rawa kuma malam ya faɗi wasu abubuwa da yawa waɗanda na tabbatar a tsayin mu malamai da suka halarta za su ji an mana allura da yawa a gurare da yawa babban matsalar da suke faruwa a yanzu za ku ga abin da ya janyo harkar ilimi ta shiga wani irin yanayi yan social media suna ta gwalgwalata malam ya riga ya gaya mana anan cewa wato duk wanda ka ga yana ta shirme a kungiyar jiya ko shakka ba ku bai da malami ba shi da malami kuma karatun da ka koyo shi ake gyara ma wanda ka koya duk wannan abubuwan da kuka muna yi duk abin da malam in zai gani a social media to zai neme ka ya ce waje kaza ko kaza da aka ce aka ce kaza to har yanzu mu muna da iyaye da muke bibiya kuma Allah ya sani wannan karambanin da muke yi saboda sun yi mana addu'a ne kuma sun gamsu cewa mu je mu faɗi iya abin da muka sani kullum abin da ake gaya mana kenan mu faɗi iya abin da muka sani to ko shakka ba mu ba za mu gushe ba muna yi musu addu'a Allah mu ɗaukakin zargi ya tsaya mu tsawaita musu rayuwa Allah ya albarkaci bayan su kuma muna godiya ga wato yan uwanmu a malamanmu da suka duk yawanci za ku kalli yawanci suna da majalis a hannun dama na akwai sarkin malamai malam kamar inuwa a babban limamin masallacin hidaya kusa da shi akwai malam awal garan gamawa a babban limami a masallacin zera sannan akwai yadda gwani jamil shi ma yana da majalisi ga malam muhammad gani ya ga malam gefe na malam garbara biyu duka sun haƙura da karatu dukansu ko shekara babu da za a tambaye kowa a cikin ta a yau farin cikin da yake ba abin da muka fi so mu ɗaliban ilimi irin mu zauna a gaban malaman mu wallahi mu ji suna karatu ba abin da yake mana daɗi fiye da wannan to saboda haka wannan shine babban abin da ya kamata ni akwai yan uwa ɗaya daga cikin wato wanda muke tare a wajen malam barista mahmud na zamba da ne ne ya taso yake akwai abubuwan da na san malam yana faɗa su da yawa yau kamar allura ake yi kwarai da gaske za mu ga mutum ya fito yanzu wai karantarwa yake a media amma yana cewa shi ba shi da wani ina yawan gaya wa abokan karatu cewa duk wanda ka ji ya faɗi wannan to kanka tsara sauraron domin halaka ka je rami ya janyo da gudu kana kallo da iya mota ba an sa kai kuma ya ɗebe ka yayi Abuja da to ko ya ba ka san za a samu matsala saboda haka wannan shine lallai abin da ya kamata mu lura da shi da kyau kuma mun je littafin da za a sa daga bakin malamin mu al-adabul mufrad adabul mufrad din nan baya mun dubu biyar insha Allah ta'ala mala amal murtala baya nan amma dai ya ce in Allah ya yarda tunda ya mutu tabu bai da tsada sosai idan za mu yi fara shi sati mai zuwa idan ya samu lokaci zai fi saboda haka kaga ba za mu makale shi cewa lallai zai zo ba amma na riga na zama da dena nan zai halatta kwarai da gaske muna roƙon Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani akwai iyaye da suke ta karfafa mu ga suna a bangare na nan wanda za a ga alhaji bashir zahararri sannan akwai justice taura akwai alhaji garba bashir karaye sannan akwai ranka da ne gado muna zaune tare da shi sannan akwai ciyaman wanda shi zan ba wa abin magana da karshe domin ya yi jawabin godiya kuma sai mu rufe taro kwarai da gaske akwai abu mai nauyi da yake kan malam amma wallahi saboda ko riga kun sani ba je na faɗa ba abubuwan mummuna ƴaƴa ɗalibansa kuma saboda a karfafe mu da yawa abubuwa yake ajiye su don ya ƙara mana karfin gwiwa muna jin daɗi da wannan abubuwan kwarai da gaske kuma ba za mu kushe ba mu babu abin da za mu biya da shi illa iyaka mu ta addu'a ba dare ba rana Allah ya saka da alkai Allah madaukakin sarki ya amfana da mu a abubuwan da muka ji muna roƙon Allah da sunayen sa jawa da sabobin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi a zan ci ga abun magana da ciyaman zan yi jawabin godiya kuma sai a yi sallah insha Allah akwai yan uwa da ba su ba tsammani kun ga ba wani ba muka ce zani ba ko kamar yadda muke ta jiri a jera cewa muke kawai ka cima zai amma ɗan uwa sun kawo ruwa da abin da ba a rasa ba muna roƙon Allah ya saka musu da alkai
Assalamu alaikum. Muna godiya ga shi malam. Babban godiya ba za su bayyana ta ba da wannan abu da aka yi mana. Shi kuma malam ne ya jagoranci wannan hidima tun daga farkon ta zuwa yanzu Allah ya saka musu da alkhairi da dukkan bakin da suka zo Allah ya saka musu da alkhairi da na sa akwai manyan malaman da suka baro manyan aikukan su da makarantun su majalisun su suka zo don ayi wannan taro Allah ya saka musu da alkhairi da wanda aka bude taron nan da su gabaki ɗaya Allah ya saka mana gabaki ɗaya da alkhairi ta sha'anin ilimi a yanzu kamar da malam ya faɗa gaskiya fi sabilin layi akwai mun jahilci ilimi saboda akwai ilimi ilimi ya zama zance ko ina yana nan kana kan gadonka za ka ɗauka ka taɓo nan ka taɓo nan ga ilimi amma ba mu da ladabin ilimi akwai ilimi ilimi ya yawa amma ko babu ladabin ilimi so wannan yana cikin babban abu da nake so ko muke so jama'a su an karanta shi sannan mu amfani da shi saboda amfani da ladabin nan za a fi girmama ilimi in ka bi ladabinsa za ka fi girmama shi za kuma ga amfaninsa kuma mutane za su kwaikwaye ka don kar wannan ya fi ya bace gaba ɗaya muna godewa duk wanda suka zo suka taru muna godewa shi Allah ji kare ya nake bacci tofa alhaji bashir tofa zan ce mutum ne wanda yake makusanci na sosai wallahi ni da shi yake gaya mun yake cewa ya yi abubuwa a duniya amma wallahi abin da ya fi tusa min rai kamar wannan masallaci shi ne ce dan Allah dan annabi kullum mun da wajen nan kullum mun da wajen nan dan abu ya zo ya ci wuri na tafiya ya ga dan abu ya kadan shi jawo ya ce ya kaza wannan bai kaza ba har yanzu ko zo masallacin nan ko gani yau shekarar sana'a wallahi abin da ce yayi yayi yayi abubuwa a duniya amma wannan masallacin ya ke mar so samu zuciya amma wa'annan abubuwan da mun ɗauka kamar wasa yanzu gashi inda masallacin ne ya haɓaka inda masallacin ne ya ba da gudunmawa ga ilimi da tarbiyya da kuma fahimta ga dukkan wanda muke zuwa nan muke sallah da kuma wannan karatuka da aka buɗe a nan wajen wannan duk abu ne wanda zai zo marigayi bashir tsofa cikin kabarin kuma kamar ya sani ya ce wannan abu shine abin da ya ya fi so samun zuciyarsa a rayuwarsa ya yi abubuwa da ƙarshen rayuwarsa ni kaina ba abin da nisa na yi masa ba a kan nan a raba abinci a raba yanka dabbobi a raba ya ɗinka kayayyaki a ce a ba wa yara dukkan harkarsa ta dawo kan addini saboda abin ya ko gagalo ƙarshensa ne ya taho falillah alhamd amma alhamdulillah in naga wayannan taron naga irin abin da masallacin ne yake aurena wallahi murna ne cewa da kuma shi tsofa insha Allah Allah zai karbe shi a cikin rahamarsa Allah ya gafarta masa kuma duk wanda suka zo nan Allah ya ya kyautata mana namu karshen Allah kuma ya sa mu amfana da dukkan abin da muka ji a nan masha Allah salamu alaikum Allah ya saka da kai muna neman uzuri ga manyan malamanmu da suke wuri a mun so a ce kowa ya mutum ba shi dama to amma lokaci ya riga ya kore insha Allah za mu dakata haka za a kira sallah sai mu sallar isha insha Allah sallah sai kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa sai a tura da jami'in azabul kura na san dai a wancan lokutan al'umma sun kawo wani wasu sai an sai da tattafai an zo a rarraba to wannan ma ko ba abu da yake za a iya kawo da tattafan nan ko ne zama a raba ko ko ne yadda tsarin da muka yi wancan mutum da ajiyewa in an zo a ba mutane aro su da shi kowanne zai ya za mu iya yi wa Allah ta'ala Allah ya karatar da mu